idan sai mafarki irin yadda namiji yake mafarki sai mafarki cewa namiji yana saduwa da ta ya zo muku da niyya kusa da gare ta wajibi ne a kan ta ba wanka na suna ta hadisi ya gabar ga Imam Malik daga ya tabbata da Imam Shafi ya tabbata da kuma ta Sumaili anna umma Sumaili cewa umma Sumaili ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mace idan sai mafarki irin yadda namiji yake mafarki lalle ne a kan ka kai wanka wajibi ne a kan ka kai wanka Nazara sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne ta kwarai karika sun kai wanka lalle ne kai wanka Aisha ta ce da Ummu Sulaimin kai na ma cikin wannan ta daki shi wannan tambaya ta ki ban san me yasa ake kai ta ba ashe mace tana yi mafarki irin wannan mace tana yin irin wannan mafin sai ba za ta sallallahu alaihi wasallam a ɗauki wannan kalmar uku din nan akwai hukunci a cikin ta wajen guda saba'in bar wasu ma sun kai fiye da haka sun kai fiye da haka sun kai hukuncin ta fiye da guda saba'in din ana cewa hukkin ana cewa haccin ana cewa hiccin ana cewa hukfa ana cewa wato hukku ana cewa hukki ya fice na cikin yasa wato harafin na farko da damar aikace shi a wasu da guda uku haka nan harafin na biyu akwai damar a fashe shi da wata kuma shi ko da za a iya cewa urfu za a iya cewa urfu za a iya cewa urfi za a iya cewa urfi urfi ba a canja za a iya cewa kuma ba a kada an samu dubobi uku kenan kuma sannan a iya faɗa da fita alhamdulillah shi ma duk samu sannan a iya faɗa kuma da kasarar alhamdulillah shi ma dai duk ga uku kenan da kuke da nan kudu ga shi da kai ya zama shida har sau uku sha takwas ne da sannan kuma a iya faɗa da sukonin fatan a ce ko kuɗin ko a tuɗin rubogi ne dai a cikin kalmar ko asalin ko kuɗe jaudar da take gargashin farji jaudar farji ita ce asalin ko da abin da yake ake ganin modinsa ko ake ganin wulaƙantuwarsa sai a faɗa haka gare shi to haka hada ni shi mara ko ya mana kuma ba ku kala ka kullu ku ba ko sai wala ta karu ba da qur'ani ba ya zo ne da a cikin qur'ani ko ko waje ne ma akwai a cikin suratul anbiya ne ko killa kuma ne ma ta abudu da billahi to ashe mace tana irin wannan mulkin sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ka daman ki tafi a tattace kasa hannun ki dama ya shiga cikin kasa to ta ina ne ake samun layi kama da uwa in ba dan cewa ita ma uwa akwai wani abu na daga gare ta ba wanda yake shiga a cikin halittar ta amma dan haka ba da za ya ce wani lokacin zai zamo da yayi kama da uwa wani lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sabi wanda ya karbo daga mahaifinsa wasu da zubairi ya karbo daga zainabu yar ali salama ya karbo daga mahaifiyar da ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita zainabu din yar ummu salama ce yasa wato a gidan annabi aka rene ta to cewa umu salama ce umu sulaimi ta zo matar ne talata mutumin madina ba wanda ke kuwar adam su malik a ta zo zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Rasulullahi Ubangiji bai barin faɗar gaskiya Ubangiji baya barin faɗar gaskiya gaskiya in gaskiya ce a faɗe ta shi ne daidai wajen Allah ce akwai wanka a kan mace mace wanka na waje ba a kanta idan sai mafarki sai mafarki cewa namiji ya fi da ita ba za na yake kwarai sai wanka amma ta in ya zamo mani ya fita daga gare ta a matattaru wankan jama matattaru wankan jama wannan kanun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abu kumara ya ya kasance yana cewa ba laifi namiji ke wanka da ragowar uwar mace ta yi wanka ta rage matuƙar ne ba ta cikin jinin haira ko cikin janaba shi Allah mara a farkarsa mace ta yi wankan daga haira ko ta wanka daga janaba to wanda ta rage namiji ba ya ɗauka yi wanka da shi ba amma in ba haka ba a yi amma su malaman da yawa suka ce ai ba ne saboda wasu hadisan da yawa kama hadisin cewa sashen matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka ta rage ruwan manzo Allah ya ya ɗauka zai wanka ta ce ai wankan janaba fa ne ya rasulullah yadda aka ai ina ruwan ruwa ina ruwan ruwa da janaba ke ai ke da janaba ba ruwan da kika yi wanka da shi ba a shi ya sa irin wannan hadisan suka sa su malamai da yawa suka tafi a kan cewa ba da shi kamar a masabar maliki yadda yake ya zo a wata sarau farnas da harafi ma ko ragowar ruwan da mai janaba ya wanka ya rage ko ragowar ruwan da mai haira ta yi wanka ta rage da balla kanun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa nan mara ya nuna ce yakan yi guni a cikin tufafi alhali yana da janaba sannan ya salla a wani tufafi sai ita janaba tufa ce hukuniya ba a niyya ba ba wani face a niyya ba shi yasa dan mai janaba ya yi guni kuma faɗa ne wannan shafin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga lafi'u zuwa lafi kumara jawari birjilai kuyanginsa mata suka wanke kafafunsa bayansa mata suka wanke masa kafafu da za su ba shi mayafin da ke jikinsu ya lullaba da shi alhali suna cikin jinin haira alhali suna cikin jinin haira an tambayi imam malik daga wani mutum da yake yana mata na aure yana kuma da bayi mata an ya dawo wata jami'a daidai ne ya kusace su ba daya ba tare da ya yi wanka ba sai in ya gama kusata ta su gaba ɗaya ya wanka ɗaya ko ko a'a wajibi ne in ya sadu da wannan ya yi wanka kafin ya sadu da wancan sai ma malik ya ce ba laifi dan mutum ya fusaci bayan saki mata wato in ya sadu da ɗaya ya sake saduwa da ɗaya ba tare da ya yi wanka ba in ya so sai ya haɗa yi wani aiki amma mata waɗanda suke ɗaya wato mata na aure ai ba daidai ba ne na miji ya sadu da matarsa wadda take ɗaya a yini ɗaya matar amma cewa ya sadu da baiwarsa sannan kuma ya sadu da ɗaya baiwar alhali yana cikin jaraba tare da ya yi wanka ba wannan ba laifi da haka wannan ba laifi wato ya balikun wato shi yasa wancan ma laifin gangane da hakkin ita ne kwanan wanda ba da damar ya sadu da wata a kwananta daga wannan ne laifin amma ba wai don cewa yana da zama kuma ya sake saduwa da wata ba wasu da balikun an tambayi imam malik radiyallahu anhu daga mutum da yake cikin janaba da aka ajiye masa ruwa don yi wanka da ruwan sai ya mance sai ya sa ya sansa a cikin iya harifa har zuwa da ma'adinin marari don ya gane irin tsananin zafin ruwan ko sanyinsa ya sa ya sansa a don ya san wannan ne zafi ne ko ne sanyi sanyin ba laifi imam malik ya ce in dai ba da jasa a kan yasarsa domin ganin wannan ya sai mai da ruwan da jasa amma kenan mafhumin magana ta imam malik idan akwai na jasa kenan sai ya zama haka din ya mai da ruwan na jasa wanda haka din ya dace da wayar mutanen misra da malik daga imam malik na cewa na jasa ai kaɗan in ta shiga cikin ruwa to ta mai da ruwan na jasa ko da ba ta jirkita shi ba amma ruwa mutanen iran daga wajen imamu malik shi ne cewa ruwa da mai yawa da kaɗan idan can na jasa ta shiga cikinsa to ba ta mai shi na jasa ba sai in ta sauya shi cewa eh muku kamari abin isra da shi a cikin cewa a cewa ya zamo da jasa shi ne sauya masa matukar in bai sauya ba da na jasa da ta shiga cikin sa kuma yana nan daji wanda wannan wayar ita ce wacce ake aiki da ita a masaba ita ce ake ba da fasuwa da ita ba ɗaya wayar ba wanda shi ne risala ima izan ita kawa risala cewa wa kalilul ma'i yana jisu ko suna jisu kalilul da jasati wa illa suka yi yau to wannan babi ne a cikin taimama wannan da hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq ya kuma ajiyar mahaifinsa shi ne qasim ibn muhammad ɗaya daga cikin manyan fuqaha bakwai na madina ya karbo daga wato an matarsa yan uwar mahaifinsa ita ce sai da suna aisha uwar mummunai cewa aisha ta ce rubuta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a sashen tafiye tafiyensa hanya da muka je waje da ake kira mai da'a koko abu da ake kaza su je shi sannan uba sai wani rataye na ba wata sarka ta wata zinki Maza fasa na kwanan sallama ya tsaya masa neman wannan rataye wannan sarkartawa. Sauran mutane ma suka tsaya tare da shi. Gashi wajen da suka sauka ba waje bane da yake akwai ruwa. Sun kuma ba su gudurin ruwa ba, ba su kawo da ruwa ba. Sai mutane suka zo wajen sai da na alibakar su ce, suka ce da shi, ba ka ganin abin da Aisha aikata, a ko abin da Aisha ta yi? Ta mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane. Gashi wanda suke ba ruwa a wajen. Su kuma ba su guduro ruwa ba, ba su da ruwa ba. Aisha ta ce a abubakar wato faja a abubakar ne ko? A faja a abubakar sai a sai na abubakar ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'asahu ala bayyi. Ana yi da za Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura shi da kansa akan jinya ta dan na hakika yayi bacci. Yace yanzu ya mai da manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane alhali ba ruwa a waje su kuma ba su gudu ruwa ba aisha ta ce a abubakar ya bin fada ya rarraukance ne ya faɗi magana da allah ya nasu zai faɗa ya yana yi suka da hannun ba fi hasirati wato a kundina ya yana sukan kundina ba abin da ya hana motsa da ya ko cewa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kan jinya ta na motsa zai sa ya farka shi ya sa da ya wuce abin da Abubakar da abin da mahaifi na ya yi motsa ba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bacci har yawa ya gari alhali wajen ba ruwa Ubangiji da barko ta'ala ya saukar da aya ta taimama. wato mataimamu sai nan zai yi ba a ibn ali malamin nan maliki yake cewa kai wannan aya ta taimama wacce ake yi to ruku ayoyin taimama har guda biyu ne qur'ani akwai ɗaya a suratul nisa sanan ta lido ma an fata yamma mu fa'idan tayyiba don to yi rubu wa'idi na lana menene karshen to na suratul nisa ke nan can kuma a cikin suratul ma'ida dai akwai ayat ta taimama ne kamar wannan فارتقوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حق ولكن يريد ليذكركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون to wace ce ake nufi ta sauka nan a wannan lokaci shi ibn arabi ya ce ni dai ya ka bincike na ban gano ba ni dai ban gano ba gurbi ko yace a ayat da take cikin suratul nisa'i ake yi domin ita aya ta ma'ida ana yin ta ne aya alwala ba aya ce mama ba shi ya sa wato ita ana ta suratul nisa'i ake ake yi kenan amma kuma buhari shi ya tsaya bai da cewa suratul ma'ida ake yi ne ibn hajar yake cewa malaman da ke cewa ta yi wannan ta yi wancan ba su gano abin da shi Buhari ya gano ba domin akwai da amrin da hari wadda ta wannan hadisi wadda a wannan ruwayar aka bayyana a filin da cewa ayar da aka saukar ita ce ya iya bazai na mun za ku mu shi alƙar su ruwa wadda ko wannan ayar ta suratul ma'ida ne wannan ayar ta suratul ma'ida ne shi yasa can a manzo wasu sai da yake cewa wato wasafari ka ayatin da ya muhi ma idatin gida bi za ti jaishin fa'alan aw hiya bil bayda'i thumma al-fatu fi qura'in al-gani ya man yaqtadi shi kaga ya ayyana cewa ta ma'ila din ce yadda buhari da mun ya tafi akai kenan saboda wannan wayar ta amrul hali to a wannan ba ita ce farkon albarkan ku da muke ci bayani yaran gidan Adibaka. Mun dade muna moran ku albarkacin ki ne Allah ya sa a wato Allah ya saukar da wannan aya wadda take halatta yin taimako. Da wato ashe kenan wani ya ci albarkacin wani a sananne tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga baya ne aka samu wasu masu hikima da ba su san tsarin addini ba ba su wani addini da kawai fahimta ba suke nuna ai ma ba da za a yi wani ya samu albarkar wani ai ba ba a cin albarkar wani ranar aisha ta ce muka tashi ramumin da nake haya a kansa sai muka samu sarkar tawa ma tana kasarsa shi sarkar da ta wato ramumin da ya kwanta kanta ake ta nema ba a gani ba an sannan imamu malik ya hadisu wato hadisin ya kunshi hukunce hukunce da ya yana daga cikin hukunce hukuncen da ya kunsa cewa a shi yasa sarkar jahili ga mata kunsa ba ɗayan jahili ne ga mata yana daga cikin hukunce hukuncen da ya kunsa cewa a ce dukiya ma a bar a yi tattalin da zala sallallahu alaihi wasallam ke ce kai mutum kuma a jari maka sarkar jari a ya tsaya neman ta har ya zamo abin da ya afu ya afu kaga ke nan ya nuna cewa dukiya ma a bar a tattalin ta to wasu zaman an tambaye imam malik daga mutum da ya ce mama don sallah da wakatin ta yi sannan kuma sai wata sallar ta zo alhali bai aikata wani abu ba da za a ce ya saboda ce ce ba manzon nasa kawo wani to ita ma wannan da lokacin ke yazo wajibi ne ya sake mata taimama ko ko wancan taimaman da ya da farko don wancan sanda wadatar da shi sai imam malik ya ce a'a ai abin da yake wajibi a kan sai ya ce ba ma ga kowace sallah domin wajibi ne a kan sai za a yi nemi ruwa don kowace sallah shi yasa wanda yake ya nemi ruwa ya zama bai samu ruwan ba to wannan wajibi ne a sannan a kan sai ya ce ba ma sannan ne ce ba ma ta waje ba a kansa shi mafhumin magana ta imam malik kenan wanda yake shi rashin lafiya ke kasa ba zai alwala ba nan a ce sai a ce wato zamo shi ya zama koyaushe a taimama zai saboda rashin lafiya to a shi sai a ce kenan ya yi sallah biyu da mama daya to ta ce eh haka din ne a masawar imam malik akwai kauli da haka cewa wanda yake akwai rashin lafiya rashin lafiya kuma zaunar ya ce a jikinsa ba a sanar wake wata da gaggawa to in yi ce mama ya zama ce mama ta fi tana nan har lokacin wata sallah ya zo ya ke yin sallar wannan sallar da wannan ce mama duk da cewa ya yi sallah da ita a baya amma kuma sama ta ja aiko shi din ana sauraron warkewarsa sai in bai wani bane sannan za a ce wato taimama ta waje ba a kansa ya bar alwallari ya taimama shi yasa ko shi din wajibi ne ai sai ya sa ya yi mama da kowace sallah to an tambayi imam malik daga wani mutum da ya taimama an mutumin taimama daga mutumin da ya taimama a ya kuma asabahu daidai ne wa mutane limanci وهم على وجوههم الحال تنفس الولاء شيكو كيما معي سيما مالك يجي أشي ونرسو يا مسلمان تيتو حكا يا كيو أولينا لا فر أشي ني الولاني يو ماسا الولاني منش amma da a ce shi ne taimamman nan zai musulunci alhali ko alwala suka yi ba ni ganin laifi da aka ban cin bisin sake sallah ba shi yasa a nasara mutum ya shura shi ya ci haka din karafiya ne haka din karafiya ne yana cin tambayoyi yadda sai ji muhammadu mushiri yake faɗa a rajar musa yana tambayoyin da aka yi wa shehu ibrahim mutum na ta'ala ne ya hukuncin talimancin ne ke mama ga waɗanda suke su masu alwala yake karafiya ne ya yake ai karafiya mutumin da yake ya fara sallah kenan sai ga wani mutum ya zo ɗauke da ruwa sai imamu malik ya ce min ya ce zai yi sallarsa a'a ya ƙara sa sallar tasa da taimama zuwan wannan da yanke masa taimama a bai bata masa sallah in ya so ke alwala don abin da zai nan gaba daga salloli tunda da yanzu ruwa ya sa amma ita wannan sallar da ya fare wa'a da taimama sai ƙara sata wannan karkashin da aka fice wata ka'ida cewa duk abin da aka fare shi ta fuska wanda take daɗi ba don wani dalili to ko da wannan fuskar kayan ke a ƙarshe sai a ci gaba da duban wannan dalilin ne wato a ƙara sashi haka nan za a ce a yanke shi ba. Imam Malik ya ce, wanda ya tashi zai sallah, ya nemi wanda zai alwala ya ya samu ruwa ba, ya aiki da abin da Allah ya kwace shi da shi da daga cewa ya ke mama baki kaya ba Allah. Ace samu ruwa ya alwala da shi ba a ce ya fi shi sarki ba. Ba a ce sallar ba ta fi cika daga sallar wanda ya ce mama ba. domin ko kowanne daga cikinsu ya a an umarce shi kowa a cikinsu an umarce shi wannan shi da yasa kowa an ce ya alwala ya sallah da alwalarsa wannan kuma da yasa kowa ma an ce ya taimama ya sallah da taimamarsa kowanne ko a cikinsu ya yi aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi da haka sai yin aiki da abin da Allah ya umarni da shi na cewa a yi alwala da wanda ya samu ruwa ne wanda ya samu ruwa shi aka ce alwala yi sallah da alwalarsa taimaka kuwa ga wanda bai fi ruwa ba ne a wanda ana yanzu don samun ruwan nan kafin fara sallah ba cikin sallah ko bayan sallah ba Imam Malik ya ce a gaba da mutum wanda yake da jaraba cewa ya yi taimama ya karanta a abin da ya saba karantawa na daga Qur'ani. Ya zafin filin da ya saba, matuƙar sai bai samu ruwa ba, matuƙar sai bai samu ruwa ba. Jahil sai wannan yana afuwa ne a gurin da yake da damar ya sallah da biyu a tunda dai a nan yana da dama ya sallah ta falilla da taimama to ashe yana da dama ma ya sallah ta nafila da imama babu aiki a game da taimama wato ya ake yin taimama wani lafiyar hadisi ya karbo da imam malik ya karbo daga nafi'u a cewa shi ya taho da shi da Allahu Umara daga ku da ake kira to Nirmani har ya zaka kasance a ku da ake kira Nirmani wato gurin da ake shanye dino sai Abdullahi ya sauka yadda kuwa ce wanda yake zuzzabta zuzzarka ya shafa ya shafi fuskarsa da hannayensa haƙƙin zuwa birmani haƙƙin zuwa sassarin hannu sannan ya sallah wanda ta muna jiki ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ta abu da mubara ya tafi na yi neman ma'ajin ba birmani an tambayi imam malik inda kaka ake yin taimama wajen shafar hannaye zuwa ina ake kaiwa sai ma malik ya ce yadda ake taimama ya saba kasa matsayi daya don shafar fuska ya sake saba kasa kuma don shafar hannaye kewayen zango ma ya shafe ko haki zuwa kusan sarin hannu haki zuwa gwiwar hannu wato a da ya fi shura a masara shine cewa shafar daga wato koki zuwa irfaki suna ne amma shafar zuwa koki shi ne farilla shafar zuwa koki shi ne farilla to amma dai zahirin waɗannan wayoyin suna nuna cewa shafar ma zuwa irfaki ai wajiba shafar zuwa irfaki wajiba to abin da ya zo a cikin taimabar wanda yake da janaba kenan wannan jaro hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga imam malik mai har na nata cewa wani mutum ya mai sai idan da mutum ya bi daga mutumin da yake da janaba a jikinsa da ya ce mama sannan ya rusu ruwa da baya ya sai sai idan da mutum ya ji ya ce wakacin duk da ya rusu ruwa wakacin duk da ya samu ruwa wani ne ya wanka amma fadan abin da zai nan gaba sannan da ya a baya da taimakonsa wannan tana nan a samun da ruwa a yanzu ba ta ta ba. Ina malikin da ya a cikin wanda ya mafarki wani hali yana cin tafiya bai samu ruwa ba sai ruwan da bai wuce alwala da shi ba wanda ya samu bai wuce a ce alwala da shi ba bai za a ce a yi wanka ba wanda alhali bai cikin kishuwa ba dai a ce to a ce a ce ruwan nan kishuwarsa ya tabbata zai ji kishuwa ba kishuwa ba za su kama shi ba har sai ya kai inda yake akwai ruwa sai imamu malik ya ce ya dau wannan ruwan wanda ba zai isa a yi wanka ba ya wanke al'aurarsa da ita ruwan da abin ya same shi daga wannan najasa don zai ya ce mama da waje wanda yake zazzarka kamar yadda Allah ya umarce shi an taɓa imam malik daga mutumin da yake da sallama da ya fi ya taimama bai samu turba da zai taimama a kai ba sai ko turba da take ta kasan gishiri ce sai ne a taimama da kasan gishirin karaya ne a yi sanda a kasa da take ta gishiri imam malik ya ce ba laifi da yin sanda a kasar da take ta gishiri ba laifi da yin taimama daga kasar da take ta gishiri domin wani kamar ta'ala ya faɗa a ƙur'ani kulkuwa ne wanda yake tsarka ya abin da yake tsarina abu ne wanda yake ya bayyana a bisa zaben kasa a yi taimama da shi kasan gishiri ce ko wani kasan gishiri ko dutse ne ko wani abu ba sai na zai turbaya ba masamar zalikawa da wasu malaman sun tafi akan cewa ana yin taimama da duk abin da ya bayyana bisa fuskar kasa in ne daga kasa ne abin da ba taimama a kansa sai kamar tsoro ko abin da ya kama da su amma dan dutse ko marmara ko kasa ko wace iri ce a iya yin taimama shafi'awa ko suka ce a a ai ba a taimama sai akan turbaya ba a taimama sai akan turbaya to abin da ke halatta da namiji daga matarsa alhali matarsa na cikin jinin haira a wannan da muka hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaid ibn aslama cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi yace hadaka gare ni daga matata alhali tana cikin jinin haila wannan jin daɗi yake ya halatta in yi da matata alhali tana cikin jinin haila Wadanda sallallahu alaihi wasallam ya ce, abin da za a yi ta daura zaninta a kanta, ta daura zaninta sannan ka iya jin daɗi da abin da yake sama da zanin, amma kasar zanin ne da ya halatta ka ji daɗi da ita ba kenan. A wato wannan da wasu malamai suka ce to ai ya yi ta'aruri kenan da hadisin da yake cewa isnahu kulla shay'in illa nikah yan matan ku suna cikin jinin haira duk wani nau'i na jin daɗi ba iya ya so illa iyaka ya halatta ku sadu da su a farjin su ba wannan ne kawai aka hana wanda wannan hadisin shi yana nurewa a ce miji ma ya iya jin daɗi da abin da yake kafa zanin matarsa matukacce ya nisanci farjinsa ko da tana cikin sanda da ke cikin jinin hayar da shi ya sa aka ce akwai ta'aruri kenan amma aka ce shi wannan hadisin a hawar ya fi kewayewa ya fi kewayewa shi ya sa malaman iraq mabiyar malaman iraq na malikawa a kan haka cewa ba daidai ba ne miji ya ji daɗi da abin da yake kasar zani daga matarsa lokacin da take cikin jinin hayar amma zancen da ya fi shuhura a masaba shi ne wannan kawai a wato yadda zahirin wancan hadisin yake nunawa to وحدثني عن مالك وإلا جمع يعتبر الإمام مالك يعتبر الإمام أبي عبد الرحمن شيني ربيعة الرأي مالا من الوفاء لمدينة وليلة من يمال من إمام مالك cewa Aisha Allah mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama a tarihin yadda ya zo a abuwan da ya zo ne mutaki saboda shi rabi a ra'ayi bai ga Aisha ba bai ga Aisha ba amma ga shi ya waito hadisin daga Aisha kai bai kuma an matan Aisha ma aka ce sai a ruwayar wata ce aka ga haka abin da aka sani hadisin cewa ruwayar ummu salama ce a abu salama ce ba Aisha ba inda yake ya zo a ruwayar rafika sun hadisai kenan wa Buhari ko Muslim ita Aisha mata Allah sallallahu alaihi wasallam suna shige tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suna kwanci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ila cewa ita ta zaɓi razabura mai tsanani sai ba za ba sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita da ya same ki ko dai jinin haɗe ya zo miki yana cikin halaye ya zo miki sai ta ce kwarai kuwa da ya ce ki daura sanin ki ga jikin sannan ki dawo zuwa inda kike kwance wai zanjan hadisi ya karbo daga imalik ya karbo daga nafi'u cewa wai da lana da mara ya aika zuwa aisha yana tambayar daidai ne mutum ya haɗa jiki da matarsa alhali tana cikin jinin haira sai aisha ta ce a ta daura zanen ta bisa kasan jikinta sannan ya ji haɗa jiki da ita alhali ga zanen ta a jikinta in ya gada Ubaidullah ta an hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa ya samu labari a cewa Salim ibn Abdullahi a da Sulaiman ibn Yasarin an aira wa an tambaye su daga mace wadda take cikin jinin haira ya halatta mijinta ya sadu da ita in ya zama wata sarki jinin ya dauke mata amma ba ta riga ta yi wanka ba sai suka ce a a ba daidai ba ne mijinta ya sadu da ita da bari sai ta yi wanka sai ta yi wanka kuna a sarkin mace wadda take cikin jinin haira kenan wannan ce a amma jinsi ya karbo daga imam malik ya karbo daga alkamata da shi alkamata ya karbo daga mahaifiyarsa wadda malariyar aisha ce uwar mummune ta ce ita uwar tasa ta ce mata sun kasance na aikowa da aisha uwar mummune ta suna aikowa da musamman su ne da yake akwai auduga a jiki akwai auduga a jiki akwai fasa-fasa a cikin audugar na daga jinin haira suna tambayar ta daga cewa za a iya yin sallah yanzu jinin su ya ɗauke sai ɗan duba-duba ne kawai ake gani na jinin shi na sa yi wanka shi sallah maka kuma ga wanda ta ce da su la ta ajalna ka kuje lafi gangawa sai kun ga kasa bara sai kun ga kasa bara sai kun ga kasa bara Rura min al-hayr suna nufin cewa sannan ne kuka tsarkaka daga jinin hayra. Yasa malamai suka ce matan da yake ta saba kasa bara tana zo mata a ƙarshen hayra to ke haƙuri. ko da jinin ya dauke ta bari sai kafsar ta sai dai idan ya zama an wakacin sallah mutane zai fita bata ga zuwan kafsar ba to sannan sai ne wankan to wani za ta yi hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sabi makarin ya karbo daga amma kasar wato hadisin ya zama mutane ne ke nan da rafinsa akwai wanda ba a ambata ba ita wannan ambar ba a ambaci sunanta ba sai sa hadisin ya zama mutane wa muhammad ma fi kira mai dalilsa a ya karɓo daga yan mai jimin salihin cewa labarin ya isa wa ita yan da ta mai jimin salihin cewa wasu ba suna cewa a kawo su tulu da tsakar dare da duba su ga wurin kotun tsarkaka. Ita ‘yar azaitin da sabitin ta kasance tana aibata wannan abin da suke gare gare cewa me yasa har ba su ce a musu tulu don su duba su ga kotun tsarkaka. Alhali da tsakar dare ne wata kuru tana cewa da can mata ba haka suke ba da can mata ba haka suke ba yasa ke cewa ita mace ba wajibi a kanta ta ce za ta nuna zargin ta haka da tsakar dare ba bai sai asubahi ko bayan asubahi sannan ne ta duba ta gani ko ta tsarkaka in sallah asubahi wanda ya ma wanda mai imam malik ya gabata wanda da cikin jinin haila da ta barkata wato jinin ya dauke amma ba samu wanda za ta yi wanka ba daidai ne ke ke ba ba ke sallah sai ma malik ya ce kwarai kuwa ke ke ba ba domin yadda za a kwatanta ta kamar mutum ne da jaraba ta same shi idan bai samu ruwa ba sai ya kwama sai a ce ke ba ba ya sallah ya bi wa ra'ayin masarkarin wanka a hukunci hukuncen haira wani da ya buga shi ya karbo daga imam na cewa labari ya isa masa cewa aisha matar adam sallallahu alaihi wa sallama ta ce a game da mace wacce ke da ciki da ta ga jini ya zo mata to aisha ta ce sai ta ban sallah wannan jinin na haira ne shi yasa in asaba ake faɗa wal halilu tajiru mace mai ciki ta yi tanjinin hayar ba lalle ba ne a ta mace idan tana da ciki ai ba za ta yi hayar ba wannan agana shi mafi yawa mata su suna da jinin hayar an zo suna cin da ciki sun san da da ciki to ba sa ganin jinin hayar amma ba wani hukunci ne wanda yake na gaba ɗaya ba shi yasa idan mace tana da cikin jinin ya zo mata ta ga alamun na haira ne za ta ɗauka cewa haira ce wannan ce an nuna shi ya gaba daga imam malik ya cewa ya tambayi da shari zuri ya gaba da mai ciki da jini ya zo mata sai ibn shahadin zuhuri ya ce da je da sallah sai ta bar sallah imam ya haya ya ce imam malik ya ce wannan shi ne tsarin da malaman ke aiki da shi cewa mace mai ciki ta yi kai hayar Abdullah Talu hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Shabib Rubuwata, ya karbo daga mahaifinsa, ya karbo daga Aisha, mata Adam sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha ta ce, na kasance nakan taje, nakan taje kan manzo sallallahu alaihi wasallama alhali ina cikin jinin hayar. wani lati ya hayayin hadisi ya karɓa imam malik ya karɓa isa ne da wata ya karɓa da imam sun karɓa su zubairu ya karɓa daga fatima yan muzurai dan zubairu ita ba ta karɓo daga abdullahi ya ali bakar siddiqi a wato hadisi shi wato na yan uwarsa ne yansa asma amma kuma ba ya karɓa daga gare ka kai tsaye bane sai zamo ya karɓa ne daga Fatima. A ita Fatima ɗin wato kyar wansa ce. Munzir ɗin wango wasu. Munzir ɗin Zulairi wango wasu ɗin. Ita kuma ta karɓa daga ɗan uwan mahaifinta. Ya ce ɗan uwan mahaifinta ita ce sai da tuna Usma. A cewa ita ta ce Sa'adinka, sa'adinka wani addu'a sunan lai, wata mace ta tambayar Allah sallallahu alaihi wa sallama. A can ce, wato wasu da yawa sun ce sa'uwar mutum a hadisin wato ba ni bai kuskure ne daga shi hara. Yadda aka san hadisin an yi sha dubu wata an faɗi mata. cewa shi shara wai sadisu ne daga Fatima wata Fatima din ne matar sarki matar shi Shamu da matar Shamu shi Shamu wata ne wato shi Shamu jikan Zubairu ita ma Fatima jikan Zubairu ya ka suka yi suka yi aure to tace ita ne tambayar nan tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu daya a cikin mu wa asaba tawal adabu idan jinin haila ya taba tufafinta ya za ta yi wajen wannan tufafin gaba da wanke tufafin Zana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jinin haila ya taɓa tufafin ɗaya ko to ta mammatsa shi bilma'i sannan ta wanwanke wato ta sa ruwa ta mammatsa ta jijjirje sannan kuma ta wanke shi da ruwan sannan ta sallah a ciki sannan ya sallah a ciki wato a mafi yawan wayoyi fantakaro wato ta sa farce ta kankare ta kankare ke ta kare su ko ta mammatsa wani ce ta karo wato ta sa farcen ta kankare ta kankare ta kankare to to ba ta karbi da halittu. Sai ana